أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الكاتب لما سبق ناظر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الراحمون يرحمهم الرحمن يرحمون بالخير يرحمكم من في السماء ولقد تركنا في هذا القرآن وبرد سبحانه وتعالى يكفي حقيقة من بين أسماء القرآن من بين من الأمثال كالمثالين دبن دبن والوعد بالقول دبن دبن والوعيد كما نرقون أذابا me ya zakaro an yi wa mutane wannan don su wa'azantu ya sai zo su wa'azantu wa ma zai domin allah bai kara musu komai a kan wannan ba wa'azin da ake musu da gidan da ake ba ya kara musu komai sai lami koran sai gudu sai su fita gujewa ana mafi gabanin gaskiya
قل لو كان معه آلهة كما تقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا قل لهم سلام يا رسول الله لو كان معه آلهة يعني أقول سألوا لي ما هو غير الله كما تقولون كما تقولون ولا يسأل أنا الأربعين عليها إذا يا إنهم لقد رأوا إلى بالعرش سبيلا لا سنمي هنا ونمي يعطل شيء بالعرش ما بوزن على عرش الناس يبقى له بسنمي هنا نصي عقيدي أما غيري هذا الشيء ينصف فأما تلك أكي كل قوم يدري بالأبيع لأن أنا شيء إيه مفتشي إلا رضا فأنا أما غيري نكافر لقوة Allah da subhanahu garfiya da bada a gare shi tabbiyar da mu garfiya da bada a gare shi wata ala ya dauka amma a kolona ga abin ke faɗi mina shirka na abu wani tare ga Allah Allah ya dauka da gaban mu kolowan da kuka da minan babba na يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان هليما غفورا يسبح له السماوات السماوات سميه السبع بلا بكر والأرض لكذا وما فيهن لو أجلسين سما لكذا بلا يسبح له من على تجليه suna tsiro suna tsarkake Allah da barin da ake manna masa abokan tarayya ya kasan don aika manna masa abu ba a cikin ka ai an aikin banza ne kawai shi Allah na dama ɗaya ne don wasu sun duka a ba ɗaya bane ba ɗaya bane ba zai sa ya zama kuma ba ɗaya bane ba shi ka yana nan a maka ɗaci shi kaɗai don haka nan an mafi yanka ma suna ta gani ne kaza kaza suna manna maka wani abin da ba a tare da ni don sun fara kana fari sai kai baki ne ko ko kana ƙwari sai kai fari ba zai sa ya zama haka ɗin ba dole da aka zai ne haka kuke kawai da daga shi Allah maka ɗauki ne su ɗaya ne daga ɗan sun yi cewa ana da allolin abokan da da sun bi da za a zama yana tafi ba wa in min shaɗi babu wani abu daga cikin almasalo ƙafi daga halitta illa yi sabbiru ba sai kowane abu na halitta Allah yana yi wa Allah da ke kuma mai sabita yana cutaye da hamdini da godiya ga Allah da yabon ba ai ya kuru na suna hobe subhanallahi wa bihamdihi haka za su rika fara yarjiya ta daga Allah da wajen ga Allah walakin la ta kauna zuwa amma ta dai ku ba ba fahimtar tasbihin su tun da ba san yaren su ba sun tsaye ta amna ka sun tsaye ka to to wani tafiyin da ya yi ne wanda ya taɓa wannan shi ne da da kuka sun kare da kare su jare da wani iri da su abin da suke fada su da tsirni ne ga Allah su da Allah ce wa in min shi in babu wani abu in an shi kuma ba a rage komai ba ba su yana yi wa Allah da biyu ya an na hulun da dabarun leza da dabarun su ba lewan kuma ne yi za a ba ku bayan da ta ba ku bayan da biyu na zo saboda ba lewan kuma ne inna wukana haliman sashi ubangiji haka yake aliman mai haƙuri ne a mai juriya ne ga rura mai gabata ne da bayan sa ya su gani a jirgin da hukuma ne sai da ubangiji bai gaggauta muku da yin hukuma ba وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم وأكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وعدهم ولوا ولا أدبارهم نفورا
وانا آية آية إلا شهوة هذا القرآن جعلنا بينك نعم
وانا آية دليل سوحانك أدوب قوله حيث جميع أدوب الأوبة وذكر هذا القرآن خمسة نعم
كتاب للنبي صلى الله عليه وسلم wannan magana ce da aikar manzo Allah cewa idan ka zo kan alqur'ani za mu shirya tsakanin ka da tsakanin waɗanda ba su yi imanin ba za mu sa wani shamaki ba yadda suka iya da kai ko ba za su ba yadda za su maka yawwa ku shi ne a hina arada da faru kallahu yayin da ba ku yi da hina za ku yi manzo Allah ala hini ga wadatin da lokacin rafina yana da zuwa lokacin wanda kowa ya rafina da wani abu kamar dare sai su ɗauka kowa ya rafina da yin bacci za su dubi da wannan lokacin da kai masa hari wa an yi ƙur'ani shi ne da an ce an ajiyar ƙur'ani da imalin jinsi a sadiƙi bi ayi ayati ko ga dinsina ko wani abu inda ne gaskata da kowace aya kowace haku wannan kan shi ne gaskiya jima fi da nisa wadda da cikin hadisi cewa duk na alƙur'ani ka ɗauka daga cikin alƙur'ani ma shi ta abin da ka so kuma da ma shi da abin da ka so wa ka'ida ne ke na wannan ɗaukiyar ruhanin abin da kuke so a jikinsa kuma da wanda ka sowa misali zarafin ruhani kan kuriyar bukala ga cikin da zuwa baki ɗaya a kan wani abin da suke suke nuni kuma lafiyar bukala na na'a ko ka nuni ga wani ka nuni wani na ganin a yau suna hadin ne ya ba mu dama ne kenan da an tafi ra'ayi wani ba kuma ga yadda saura abu wanda bai iya amma gaji da zai samu kuma abin ba da amma sai yake da bukata kuma ba zai iya ba sai da amma bai iya sai su ga mini wannan da abu da yi mini din nan su ba za mu da amma ne su ba zai samu shi abin da kake da yi ya ga kuma ba da amma ba sai da yi za ka samu gala idan suka yi zuwa dama kayan naka ne ga na wani wani rije da ran kuwa ba ya yi yin da yin na bada fada ya yi har kuma ya yi kada mu da hawa duka yin Allah ne na kan dama a haka da kara kan gaya da muka yara da shi da kurma shi da da na shi da yi sai da zan bayi da shi da kuma da Qur'anu hijaban sabiran sun zan kuma ne wani garkuwa ne mai suka cewa laifin ne su shi ya yi bai zama kusa yawan da Allah ba ba ce ban za Allah ce wani ayyun ba ba su su yan wani ban da wani wanda yi nasa ne ga suna mawajin mafi al'umma kuma duka al'umma ne mummunai za su yi amfani biki da al'umma da zina masu karkacewa a cikin imanin kuma amma muhammadu kuma da abubuwa suka ake ganin da مجربهم أبو جرب على قال الآن جلد ما يمنع الله وأدلة السنة da mun dalilai na suna na hadisi wanda wanda riga cikin wannan ashharu dalilan hadisi ma su suka fi shahara haka ne ko na an na an an tsara ne kan wannan su ne ha'irin da ba a wannan aya din cewa idan an karanta alqur'ani to lalle da zarar an karanta alqur'ani za mu sanya tsakaninsa tsakanin wanda su imani ba za a samu hijaban garkuwa hijabi mai kasancewa masura mai karewa ba abin da za a maka ba abin da za a maka dalilin wani ƙurani ya shiga da hannun da maƙiyar ta jira maka anu na kan falaye rawar naka ba za su ganka ba ba za su ganka ba to kai ma ta ji haka ba zai kan zarguranin da kanka ta maka farkanta wato ka samu kariya nan ba ko ko shi wanda da ya ba da wani abu kuma ana samu da kariya sai ka nan maza amma bara daga nan aka samu wani lokan ya rika cewa ba a karanta alƙur'ani don biyan bukata wai ba a karanta alƙur'ani don ba a addu'a da shi na da wata so ne tambaya yanzu in na gina shago na gida a kan damunan ƙuranin na ilimin da ai ba a yi wai ba a yi haka wai a yi na aka a yi haka ne ba kuma a yi haka ne to shi yasa ba na samun wannan garkuwan ai ba na wannan garkuwan wanda ba inda baka yi da abubuwa ko ka yi ma ba ne baka amfani ba magana wannan ayin kan sauka ne sai man arada farka bi sallallahu alaihi wasallam a mutumin da ya nufin zai cike mazala in ya shigo wannan wannan kuri kafin ya haura sai nufin in kuri za su yi mazala Allah sai da mun sanna garkuwa da kan gada mun yana kawai wanda Allah ala qulubihim akinatan wanda Allah mun sanna akinatan rufi ala qulubihim akan zakatan an diyatan rufi an yi ƙaru ba za su bayan jiyar burani ba yin an yi ƙaru ba za su iya an yi kudur burani da bayan burani ba to da ka ne a yi bula yana munar ba su zarce yi ba sannan wasu ala ne magaran mun sanya wani nauyin abin da ke toshiya abin da ke toshewa a kun nauyi shi kanan wani nauyi ala yan ma'uru na ba sa jin da ba sa jin abin da ake fara na alƙur'ani ba ka wani zara ka zara ba ka yi alƙur'ani ba ka zira lari idan kana kan da mana idan kana an kudin sunan ubangijin da a cikin alƙur'ani ba da wani kaɗai ta ambace ni to in kai zikirin nan wallau wani biya baya ala albarin ka bayan bayan su nuhuran suna kusa gudu tsarin mutum ne ta abubuwa Allah cewa sai Allah ne kaɗai ne الذين لا اله الا لا اله الا هو يفكرون فيه اذا انت لا اله الا هو نعم نعم نعلم نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم النجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسرورا آه. nahnu alamu ubangi subhanahu wa ta'ala yace nahnu alamu mu ne masana bima ya sani gona bihi da abin da ke faruwa da shi an gani nahnu alamu mu ne mafi sani ko shi ke na akwai ƙarar masani yanzu mu ne muka mafi sani Allah shi ne masani kawai mu ne masana mu muka sani bima ya sani gona da abin da ake faruwa da shi wannan da shi wannan tabbai daga ingilanci yake ya sule dona ile ga yayin da suke sauraro gare ka suke jin kira a daga don ka wa idhum najwa haka nan yayin da suke ganawa tsakanin su na jauna bainahum suke yin miji suke suke yin miji suna gana tsakanin su idan aka zo suna tsaki to kowannan yayin da suke wannan ma dai ainihin mu ne masanan halin da suke ciki idan zubar da nan من ابن أولوه إذ يقول الظالمون يعني لو أنا الظالم يجب يفعلي إذا ناديهم من قانا وارجين أكن شأنك a inda talluna ba abin da suke bi illa rajulan ba sai wai sun abin wani mutum ne kawai masburan a faɗe a faɗa su gana masburan wanda aka masu yi mabdu'an wanda aka yaudare shi mamduban al'adari nan kuma har yanzu dai su ƙara da ala ala da ala ce انظر كما انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أئذا كنا إذا من ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا
انظر كدوما يا رسول الله الله أكبر.
sai ku karabu da talantala sai da suke duk buga maka misalai daban-daban a misal ta ga bin masuri da wanda aka mashiri walƙa'ini da boka da sha'iri da mawaƙi ba abin da ba su iya misal ta da shi amma tun da dai misalin wasu yana zama daban-daban yana ƙayyada yana ƙayyada misalin da suke yin za ka faɗi fasallu sun ɓace bilalika sun ɓace an yi guda gaban shirya فلا يستطيعون سبيلا ما يكون أن طريقا أن إليه بعد شريعة دين نعم tunda sun saba ga abu guda daya to don komai ma ba ka da harshe ne ina abin suke fara ne wa ƙado su munzuri na libasu masu mutum tashin kiyama nan suka ce wai yanzu izafin na idan idan mun kasance ƙasusuwa ne mun mutu namun jikinmu ya zo wani ya lalace aka bar ƙasusuwa kawai yanzu mun zo ƙasusuwa wani fadan har zuwa masu riga sun rufe da gefen lalace yanzu ai na yi ko suna sarkan da gidan yanzu mu aka da mu wani halitta sabo a ce an zaki halitta sabo so sai wasu wanda su da tsari ba zai yi ba duk da nasara ma yadda goyi bayan akan ba zai yi ba ai kuma an yi mutu kawai shi kenan yanzu sun da ake mutuwa ya tashi sun da ake gana gana shi kenan yadda yadda to idan an je na da aka tashin gwana ka tashi sai su samu kansa lalle sun tashi kuma kowa ne dajin jama ana mayar masa da hankalinsa da komai nasa kamar yadda ke in ma a dogo ne a dogo ne tashi in gajere ne ma a gajere ne tashi in fari ne ma a fari ne tashi in baki ne ma a baki ne tashi yadda Allah ya yi masa wasan tsira da haka zai tashi ya fahimci cewa shi ne ba shi ne ba wani ne ba kuma watan da aka dai manzon nan ne nasu ko manzon sun san shi din ne to sai a da ya shi da kan zai ta ai ko wannan ranar da aka ce za a tashi nan mun ce ba za a tashi ba don duk wanda ya mutu ba magana yana tashi a shi yau kuma an tashi ya wanda ya akwai aikin ya nan sai yanzu ya za a yi a a ai da za a ganda ba mu samu dai a mai da mu dai mu koma san duniyar shi ke na zai gyara aikin yanzu kan mun ga mun ga yaƙini ne nan yanzu da mun ga tabar a ce abu haka ne to ai ka san su ne da su ke dama ba su ga abubuwa na tiyata su ka jiya su ne da abu kuma ya amfani da su kuma yanzu zan limar kai da nan mu abu na na kuma komawa ba zai yi ba haka gyara kuma ba zai ba to nan ne ba ranar ida ida ne za su rana fada ko na قل كونوا حجارة أو هديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا للذي فطركم أول مرة فسينبضون إليك رؤوسهم ويقولون متاهم قل عسى أن يكون قريبا
kullum faɗa musu ya rasu da Allah a ce musu maganar ta ce ne to kuno mai da kan ku zama doduwar watsi ma kawai ba dai suna wata wuri ba kuna ganin kamar duk da shi ba ai ba zai rike ba kuma dade ba an wani da ku zama wani karfe karfe irin wanda kasa ba da ci shi ba ban zama kada da zame shi har lalata to ku zama irin wannan karafuna ko ku zama irin wannan duwatsun aukar ga ko ku goma wani harika ma daban min ma ya gudu gudu gudu gudu da ba ba zai ganin abu mai girma da sai kuka kawo نعم ya zama an gabo da hayati wanda zai iya girma da karɓar rayuwa ya zauna kawai an riga an riga ni ko ba zama abin da ya fi ƙashi نعم tunda suna yawan ƙashi ai sai har ya lalata zai kaɗa kaɗa wani fari da kuma lalacewa da ƙashin zai yi نعم
duk abin da suka zama ba duk da min iya da ruhi ba makawa daga da samar da ruhi a cikin نعم
an dafe wani نعم ba makawa da samar da ruhi a cikin ku eh idan an samar da ruhi kuma kai sani ne ba za a yi to a fasirin tsoro na da sannu za su rika faɗi su ce manyan iduna wanne ne mai dawo da mu da zai dawo da mu ila na yari zuwa ga rayuwa to kowal ka gaya musu yaron da la'ayin sun tambaya ka ce allazi faɗara kuma a wala maratin wannan da ya halitta kuma farkon mara to shi ne zai sake halittar gobe ta da gun ta sana kusan walan ba kono shi an kuba kuma ba ne ya da kuba kuma ba ne sai aka yi ku la'anna al-qadir ala al-bad'i domin wanda ke da ikon fara abu wanda babu shi ba ya da yi kamar nan da yayi ba haka kawai ya faɗi abin kuma yayi shi to qadirin mai iko ne ala al-qadir da da wannan abu kuma mai ne mai iko ne zai da shi a balhi a wani a ganin mummukan kenan ba ma haka Allah ba wannan dawo da shi a wurin mu ma amma ganin a wani shi ne mafi walakantuwa shi ne mafi sauƙi ha don kafin da ya rubuta abubuwansa na kujera ko na wani abu ya sake dawo da kujeran ta koma kamar da shi ne daga gare shi ya fito da haka ashe ma sakewan shi ne mafi sauƙi domin ya ƙara ƙwarewa kan wanda ya na da a hankalta kenan kukan na ana duk daidai ne ga a wajen da na farkon da na karshen da kowanne ma daidai ke a wajen da fasayin miluna idai ka rubutun za su rika wato motsa kawunan su ileka zuwa gare ka yayin da kake wa'azin tajiban su suna yi don mamaki ta zama wani in yi zuwa sai rai fara kai yana wadda yana jin abubuwa mamaki yana jin abu suna kada kayan su gare ka yarda da in kana wa'azi amma ba wa ya guru na suna faɗi iske za a da irgilanci hajji abu da ya kalli kabi ɗan wanda wannan ma gabi ɗan wanda wai tashi da mutum mutum ya bani ya lalace kai da zuke suna irgilanci sai abin ya faru to a cikin su sai a samu wani ne kuma ta yi ruwa wannan jari da yake faɗa kan yaushe ne ne zai zama da shi a jarin to in sun tafi haka ulka ya musu ka ce musu a sa an ya tuna ƙari ba ya bukata cewa ya kasance yana kusa kusa
يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا
يوم يدعوكم رند أبنجي زي كراكم يناديكم زي كراكم من القبور للقبر هنا يكراك على لسان إسرافيل بذا هرشم ملائكة من إسرافيل أو أن اللوكة فتستجيبون ذوق لمن أوسعوا فتستجيبون دعوة ذوق أوسع كراك من القبور إن دي إسرافيل يبقى سمع نقعه فكوكنا إناني عند umarnin da dama na farko wajen mutu su mutu komai da kuma sai mutu kowa da komai ya alaƙari ne ko dabbobi ne ko idatuwa ne kudai a umere lokacin da busan ya yi gina da cewa mutu din so in yi zaɓe wato busa na biyu na tashi na kuma umaru zai ce kuna ayu a samura tseren umarnin allah ne sai tashi kawai da rayuwa kowa ne tashi to lokacin kowa a lokacin da zai na kansa sai ku an sa bi hamdi da godiya ga Allah mana bi aure da wannan Allah wadira aka ne ba wadda alhamdu godiya na gare shi wadda zunnuna kuna zato har ma kuna tsammanin in labitun zaman da kuka a duniya ku zauna ruwa in la kalila sai dan kadan zaman ku a duniya sai kuma yana dan dan yawan ku a duniya ko ku kana nawa saboda mai da hawan mata da wani saboda tsoron abin da kuke gani kuke faruwa a hidan aljihari
وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا
وقل كفتا ولعبادي كفاينا مؤمنين يا رب يا رب يقول كفتا وللكفار الكافرين hanyar bila ka za a ga mummune su fa'a kabure kalbar nan aladiriya a kan kalmar su da kawai kyawu da ita ta zama da su gaya musu yanzabu bainahum kalman da yake ɓata tsakanin su haka ne ko inna shaytana lalle da shaytan kana bi lisani aduwan ya kasance mafi ne ga mutum mubinin mabayanin gaba bayanin adawati mai yawan gaba wato tsakanin ɗan adam shi gaban su ɗan adam sun wanda aka umarce shi shi ke ɗan yayi sujira ga annabi adamu sai sauran mala'iku suka yi sujira sai ga shi kaɗai ne bai bai ƙasa ba to daga ran nan da aka tsine masa da dalilin yin wannan sujira aka kore shi to nan daga nan ya ɗibi gaba shi kan jir ɗan adam da kullum gaba da tsakanin والكلمة التي هي أصلا كلمة تجي من يجوكوا سأخذ عمد كلمة إلم كلمة لا إله إلا الله منظر إلى الله تجي من يجاو شيني أمد دامك هي كلمة إلي ربكم ربكم أعلم بكم إن يشاء يرهمكم أو إن يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا
a cikin bayanin za ku murke rabbukun alamun ubangijin ku shi ne masani da ku ya zan komai da komai naku ya zan komai kuke fada ya zan duk abin da ke shiryawa in ya sha idan shi ubangijin ya so ya ga dama ya rahman kun sai ya jin ɗanku bitar wata da tuba wani imani da yin imani idan kun tuba ga wani kafin da yanzu ko kuma gari da zai karɓe ku hau ne shafi kun yi gada ma ta azaba kun azabtar da kun nan kuma azabtar sai azabtar da kun sai muku azaba bil mauti ala kubri azaban shi ne da mutuwa akan kafirci har ku mutu ba ku ba amma arsalna ka alayhi wakilan ya rasulullahi kun aiko ka kana a matsayin wakili a kansu ta tasbira hun wadanda ka tilasta musu alal imani akan yin imani dole a mun tsora ka akan lalle ka zama mai ciwon su فكان دولة مثل إيماني أما وهذا قول الأمر بالقتال وانا آية تنقى بعدين بقى رجوما ذلك دائجي بقى أما أنت قبعا هذا أكا بقى من ياجي أبا لكن إن يمكن أن أصبح يعجبا في أجل تشريع فضام الله لا مقامل غير نعم
وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا
وربك أعلم وبنجدك ne masani shi ne masani da masu samawa ce da wanda yake cikin samai wa aure da kasa ubangijinka shi ne masanin wa'anda suke cikin samai da abubuwan wasu ne kasa shi yasa kwa da kusum bi ma sha yake ke bantar su da abin da ya ga dama alaƙarin hawaliyin bisa gurgurun halayen walakar sabgar na ba'adar da yana alaƙarin ubangiji su ba da wata hara ya ce wallahi ina mun fifi da sashen annabawa a kan sashen su kowa da yana abin da aka yi ba shi duk da sisi kullum minhum da ke bantar kowane ɗaya daga cikinsu duk da dalilin da wani fifiko da ba ba wani irin wannan bibikon ba da musa kamar annabi musa an ba shi bil kalami na yin zance da allah sai zama kalimun layi wa ibrahimu shi ba annabi ran ake ba sai ne bil kullati da halil shi ba dadin allah ne wa muhammadu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ake ba sai bil isra'i da isra'il kamar shi isra'il ya bude shi abu da yawa in kace an ce masai da so shi habibu ne ko isra'il ya kunshi sannan ya za a kira shi in kace ana wato an ba shi abubuwa kaza kaza kaza kuma ya je a ƙarshe kaza kaza to duk dai isra'il ya kunshi wannan da saboda haka shi kuma shabantai da isra'il ne wa ajina dawo da zaburan mu ba a yau dawo da shi kuma littafin zabura eh
ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب أيهم أقرب ويرجون رحمته ويكافون عذابه إن عذاب ربك كان مهجورا أدوب قوله والأرض فضلنا بعض النبيين على بعض أي بتبليل بتبليل يسيب ولي من الله دقى الله da Allah ya bibitar da su kuma zaya da kuma darajoji daban-daban ta sauwar biya wanda ubangiji yake banci wannan annabawan da wannan darajojin wa bayyana bazon ambalin kuma ubangiji ya bambanta sashi su da sashi kowa da irin abin da ainihin ya ba shi na'am oho hadu na dawo da zaburan shi ne annabi dawo da kusa da zikiri an keɓance shi da ambatawa da cewa an bayi da hura da annabi yahud domin su yahudawa ba a mar annahu la nabi ya ba da musa ainihin yahudawa suna cewa ba wani annabi da yake ba a kan musa suna ta tare da yin wuya a ba wani annabi ba a nan musa yin al'ada a yi wa adina zawo da daunan wani dawo da gona da mun ba ni dawo da gona to dole ta kabar lalle haka din ne kuma ga an karya abin da suke faɗa da annahum ya dalguna bi nubuwwati dauda domin su suna kurtawa suna tabbatar da annabi ta annabi dauda wani zo da gona kuma da faɗan basura alai akan annabi dauda suna ganin wannan abu ma annahu da abarin gazarin shi annabi dauda ya zo ba a ne musa da shekaru masu yawa ba domin wanda ya gaji anasin anayar musa shi ne yushau yushau shi gaji wannan a matsayi na anayar musa dama haliwarsa da ya naga sai ya fi mai fara da suwa shi ne haruna da yake masu ne riba ne kalama halifa na a bayanan da aka zo wajen ɗaya wannan shi ya fara da suwa ya da san da ya shekara guda wani annabi musamman ya rasu to da ya rasu sun aka ba wa shi yi shahu aka ma shi wannan matsayi to bayan ka abu ya tafi ya gangaro har aka zo zamanin shamilu shamilu yana matsayin annabi a wani lokacin aka ce ya kamata a nemi a samu sarki wanda shi zai bada umarni bangaren sarauta wannan kuma annabi ne ba bada umarni bangaren shari'a to shi da suka nemi aka ba su ainihin kaluta to a zamanin wannan zamanin ne aka tabbatarwa ainihin kaluta da wannan sarautan da wannan jagorancin shi ko annabi dawo da yana matashi da aka shirya za a je aka yaki shi jaluta sunan ne annabi dawud Allah ba da nazara daman sarkin ya ce duk wanda ya kashe dawud za a ba da ganin sarauta shi ko annabi ya ce duk wanda ya kashe dawud ne ko zan ba da yata ya gane annabi dawud ba zai nazara a kan jarum shi ya kashe dawud sai aka ba shi yar annabin Allah sai aka ba shi ganin sarauta ya ga da annabi Allah ya rubuta kan ne annabi a cikin bani Isra'ila a shi ɗaliban wani irin sa an haɗa masu sarauta da na bari masu sarauta kuma an haɗa masu jana sai zama shi sarki ne annabin Allah eh to sai Allah hore masu abubuwa da yawan na mujiza cewa idan zai kira shi da ya mashi makeri ne in zai kira ya hutu ta guda ma gaba ɗaya kawai zuwa sun saman da a ta hada kawai a ta mafi a shirya wani ba da ke kawai a ta mulmula abin da su ake so da hannu kamar da ka samu mata wata iya nausa hula shirya maka hula sosai gana ka ɗauko ka jamar mai abubuwa da wannan hula ko ka tunfurza na gada su kasa na hula abin da ya sa ya fi danko danko abin zai rigu amma na tunfurza an haka shi mai ne to a takaice dai haka annabi dawuda ya ya zama to annabin allah mursali a cikin su shi ne ya sa a kama suna annabi dawuda cewa an fashi da hura نعم دول البرامج يا رسول الله وكل ذي الأمر بلا وإن لم تكن إليا أنه سوى سؤال الأولين إن من دونه وأبان الله فالملائكة دي بحر ملائكو وإيسى بحر النبي إيسى والرزي هذا من هو؟ وعزير وعزير الملائكة وإذا وعزير وعزير وعزير ولا يملكون كشف الدور عنهم فلا تستطيع ملكا yayi wani ciwo gaba in ku ba su wannan kuma na wala ta hawilan ba mu da ikon juyo da abu ila mai rubun ko ne ba kai ne baka lafiya sai gunki ya ce kai rufe lafiya kan nan na ɗauke na ɗorawa ne gunki zai ce wannan ya ce na kawar rufe lafiya kan nan sai yake damun ka yanzu na kawar ke kuma amma ciwo na na ɗorawa ne ba zai yi ba inda kuma zai ikon wannan na mai za su umaru su abin bauta wula da kala zina ya fito nan wa'annan suna wanda suke bauta musu a matsayin aliyar da alloli suke kiran su a matsayin alloli ya tabo da ila rabin masila wasu na neman wai wa'annan allolin sun roƙe su suna neman yin tsani da su zuwa ga ala ubangiji wa'annan kurbar da ladi zama to sun kusanci allah ɗin hanyar masa biyayya da wa'annan kuma ayyuhan برد بواوين يقولون ويس قال أيهم ولين سنه هو أقرب إليه يقول الله يفتح قريش فسيبه بغيره سوف لنا ونسا سوط كنتو أي ما دارسوا ما سنين فوتن سوط سنة لديه suna iya ji suna iya gani suna iya magana amma wa'ansan da aka wani su allolin an su kan ba sa ci ba sa gani ba sa iya magana har ma an guda ta mafa jikin su ma za su ɗaya hannun amfani kusa da hannun yana amfani ne yana amfani ne yana miƙe ma dai a miƙe to saboda haka ainihin wannan wani da jiwo da kan haro kuma suna fata suna tsammanin samun rahmar Allah wani ta hau na azaba wani kuma suna tsoron azaba ƙorami da gairi ne kamar yadda wasu su daban suke jin tsoron wannan da tun da ko haka ne su ma suna tsoro mutuna fata a zana ta kai ba da tsoron halin don mai wa'in nan kuɗi jira su a matsayin alloli ina da kwanza na ubangijin ka a ina zamar bila ko lalle ka na zamar ubangijin ka rana mazuran ya san su abin kiyayewa ne mutum ya kiyaye fara yi laifin da allah zai sa masa azaba ومن قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وإن من قرية إن ما نسمع باب لغوتا مدانة القرية ما أريد على أن مدانة القرية باب مدانة القرية إلا نحن mudin kuma kashe mudin nan mune masu halakar da mutane a gare kabla yawan kiyama da kafin ma rantayin kiyama ya zo mu muke halakar da su bin mawuzi da mutuwa in zan kuru mu zama sun gaba kabari su jira sai ran da za a yi tashin ma au ma su ruwa kuma mune masu musu azaba wani alkarya mu turo musu nabin azaba ya same su azaban shalilan azaba wani mai tsanani da kalle da kisa kuma su rosu yaƙi yanzu aka tare su wa gairi da wani wani bayan da zalika su suna da masuna a mutane ga ya zama su abu rubuta a nan yesu su jabi a dawar mahu yana nan a rubuce masuban a rubuta shi yana nan a rubuce na وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا
نعم inda ya ce wa mamun ana na ne
نعم
ba ma mana ana an nurbi da ayati ba abin da ke hana mana cewa mu aiko musu da ayoyin da suka nema alati kara ana halu na kada wanda mutane makwasa ne yana kawo musu wani ayoyin ba abin da ya hana mu kawo muku ba illa an kaga min al-awwaluna ba sai mutanen farko sun ayyuka wasu dole ainihin mu'azzin ake ba wa manzanni mutanen farko sun kare ba wannan ma idan muka aiko yanzu muka ba su irin wanda suka neman kare ta za su eh lamma arzan na ya ne muka aiko wancan manzanni a gare su suka kare ta ga Allah na mu muka halaka da su walau arzalna ila haula'i kuma wannan mutum da suke nema da za mu aiko da zuwa ga wa'annan din eh su ma da karda bukin a wallahi da sun kare da ta kuma in na kare da wasu hakulun ihilaka sun cancanci halakarwa eh kuma sun cancanci halakar da su murga wani gwamna mamurin jami'in halin da jinkirta da jinkirta musu za mu kuma ba ne da mani amri muhammadu don suka al'amura na muhammadu don allah riga ya mura alƙari ma kan allah wani azibar wa an tafi ne allah riga ya faɗi wannan allah bai sanar da yana musu azaba manzala yana cikin su yau ana ganin su a halin rayuwar da gani sunan bayan nan ba kawai amma har ma masu ba kuma hunan kan zuru to ai in mutu ka suna isi ibari Allah ba ba zai musu azaba ba wannan an riga an sa shi in suka jawo aka kawo mu zuwa sai kuma alaka da zai haka zai ta da wancan maganar gani to da haka sai da barki a haka suka je abin za su yi wa a ce na samu da na gada mun ba samu dawa mutane annabi salihu mun ba su taguwa kamar yadda suka nema da suka nema da aka kawo gabuwar ga mai ba abu a ƙarshe na ga kashe da suka yi ya kuma su zan duka daga gare su mun ba su gabuwa a yanzu a matsayin mujiza mutsirin mai gani bayyana da bayyana da an ba su kowa na ganin da amma duka aka faɗa da mawuzin sai zalunci saboda duka samun sai jiha da wannan mujizin da aka ba su a wuri kuwa ta daga da su kamun kan mutu a kuma firga annabi ibrahim na zuwa daga annabi hudu da annabi salim ta yi ganin daɗewa su gano suka yi zamani kuma aka halaka da su wa ma na sulu bil ayati ubangiji su ba ma aiko ba ma shigo ayoyi mujizaji wani su ne mujizobi illa ta biban kafin sai don tsawatarwa da ibadi ga bayan a bayan tsoro bayan minuti imani sun duba nan ƙaunin وما منعنا أن نؤمن بالآية إلى دواء عشرين سبب نزول هذه الآية الذين تبرون الآية أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم سن جاء مضالا سوى وأقلب لنا أغنبه أقلب لنا السباة ذهبا وصير لنا هذه الجبال المكدة لنبرأ مكانا ويزيد فين مثلا يسنجع مسلم يميد دون السفاء يقوم وبيناري عند دواء دون النسفاء دون الجماعة إذن لما بيناري إذا مكون عليك يعني sannan ka tafiye da duwa duwa mun garin maka su bar maka da baki da sai da mutane ne kawai da na zara ta mai shuka masana a wurin da duwa mun suke da zama gonaki na lambu da sauransu bayan wannan har yanzu wa ayyula na a ba'anan mauta alaya mana iyayen matattu iyayen masu ga mutum alaya su kowa ya gaba wanda su daga annabin alaya jima a fa'in fa'alta zalika idan ka aika da wannan su lalle amon na bi kalamun limani da bai wato mu gaskata abin da kake faɗa ne to mu imani da kai ونمي وشرع النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله تعالى في ذلك كما قال في أفعال يا رب الله تعالى أمين الله يبني دام أي أفعل so sai wannan ayan da zaba so wa ma mun ana ba abin da muna mun mana mu aiko abin da kane malin wannan zaba na da ayan wal ma'ana ma'anin da zai ما كان السبب في تركنا إجابتهم أجدا منا وأن السبب بعض أبن سكا نمان نمبر بعض كاسا هم بني إن جاء الله بعضهم كاسا موسى أبن سكا نمان بني بل بردي السبب في ترك إجابتي dalilin da ya sa maka bari ba za mu ausa musa mun suka neman ba wato galabar rahamatu na biyu rahamar mu ne shirin jaya gare su domin mun san in an sauka da ayan ba za su gargada ba an ba ta zama halakar da su zamu yi kawai shi ne muka muka amfani da wannan wadda muka yi jin ɗansu a wannan ba inda hun ƙaddarar al'aduna domin da suke al'amarin al'adar mu ta gudana ne min awar da zamani san farkon zamani idan mafi da har zuwa lokacin da ya rasu da layi ya zo a kan haka hada an na kulla ummatin cewa kuma ta al'umma dalabar min nabi ya a yadda idan ya mai annabi da ya kawo mata mujiza mun riga sun fara muna irin wannan na atihim muka ba su bi hada abin da suka nema din to fa idan muka ba su sai za ka wai idan ba su sai ayar da aka ba su nan mu iska a san namu zo mu kun ku je rubi da da halaka sun halaka da su to shi yasa wayannan da suka nema mun suna da da annabi rama nan ne sai muka yi musu wannan sun samu a kawai annabin وقد سبق أهل السنة من يرجع أحسن من يرجع الله أن أمتك تبقى على وجه الأرض al'ummar da ba halaka da zuwa za su wanzu wato a bayan ƙasa ya yi kiyanarsu hata wani da yin kiyama ba da haka ba sun wancan lokacin zai halaka su haka da ba a haifo ba muka suna wancan lokacin wurin da kana jiru da a lokacin an halakar dubu ma da wani abu ai da jikin na bani kan gano kan wani ba mai ba wani rama ce da Allah ya aiko wani Allah da rama din nan idan ya hana ba mu zo na abu ba walau adai na mun ma da labu da mun ba su abin suka nema muka ba da garin ya zama to lebur sai kasa kawai wani ba mai shuka a cikin da ko da mun yaka wadannan yi ba su imani ba su imani ba هذا نقول نقول انه بالايمان بان اسلام دعوانكم وجهزوا بالهلاك تعلمنا فلم فلم يتم ما سمع به علم الله duk abin da ya riga a cikin sanin mu hakan kenan ba zai cika ba za a samu wasu su zo ba da ba a yi su motoci su wura a yanzu ba ne tun da an hada ka daga sar na gada su kenan su ba a mun da kuma da mahaila kuma manyan dabbobi kenan sai da ba kai da sauran su ba san wani abu hawa banda wannan ba ba san ana tashi kamar wannan ba eh amma dai ya kuma annabi rahama ne su ka yi tsaro wa su ba su sha azabar su a wajen lokacin na kafirci bayan su a makan dai ba wani gari ba a ce makan sai aka kawo na'urori suka jan suka duwatsu suka narkar da zuwa aka yi gini haifar mafarkin ba ne iri iri idan dutse hanyar ta biyo aka da zaga yawa zai wahala a kuɗa cikin zaɓun lotan ra'ibe zaɓun lotan duk wannan an yi shi a bayan su suna ta cikin alaƙa allah gari kuma ya kawo kamar da suke nema a yi shi sai zama so komai sirri ga motoci duniya ga jirage ba mai tunanin ma ainihin zai kada ne bai zama ba ba a wuri ne ba kuma da gaya da zai hannu bai shi da ba madina haka kuma sai zai ga mu da lokacin da ba mu iya kuma na madina bane a ji da alisa ba ba ya ga wani da kama kayyar moda sai kuri ko ga mai zuwa nan kuma ga sai da lokacin da kadan har an kai an ga da ba da lokacin da kai tsakanin duk da madina shi ne kai daga gwamnati a gidajen yan yanzu wannan manzan allah ne sai musulama da ya samu zama ana yi wa al'umma irin wannan su kun san suna can suna a wahala kuma ga jina na kuma ana cikin daji wa kayan suka ce dan nome daga muku ranar kusa ba gaba hatta da wajen na arziya ruwan afirka duk kuga mana da kuga da ne ruwan a kuga a cikin ƙasar nan
نعم وإذ قلنا لك إن ربك أراد بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا
والسرور فأما تعمق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قلنا لك يا إنما جاء مكة muka sai ina rabaka wani ubangijinka a haɗa bin nasi ya kewaye sani ga mutane ilman mabujirar sani da ego a sauran su mutane fi ƙarfi ba su biya cikin jamfinsa ba a kan dago yau da ƙarfi na sababbin hun ka izar mutu da ƙaƙo gabas wadda ka tabbatar da tsoron adam wani mutum da ka fi tsoron izar mutu da abin da ana ajiyar وهو يأتي مثلا منه Allah zai kiyaye ka min marjarin su wa ma da annan ru'ya da ce a rainata ba mu sanya wannan mafarkin nan da aka nuna maka iyanin ganin ido lalil izra'i a daren izra'i illa fitnatan linnas dan ba su sai wannan abin da aka nuna maka ya zama suna ga mutane mutanen maka in sarrafa bi ha domin za su kare da wannan abin da ya faru na isra'i kuma haka abin ya faru wato da ba domin sashin su ma suka yarda sashin wani suka imani ma saboda zai magana ya je dare ya dawo su kuma suna ganin zan kwana gida mun je ta je kwana gida mun dawo kuma a gashi ya yi to wani su ma sun yi rida a yalin wani lamma akbara mun ya yayin da ya ba su labarin a wannan tafiya da ya yi wasu jiran da mabuna da ƙura'an akwai wata bishiya kuma tsinanniya a cikin ƙura'anin wanda ana tsine mata wahiyar zaƙom ita ce bishiyar zaƙom wannan bishiyar zaƙom allafi tambudu mai asalin jahim tana tsirewa ne a cikin asalin jahim to banda bishiya tsinanniya kan wuta ba na ƙwarar bishiya ba to musamman irin wutan jihar nama amma ita kuma cikin jihar nama za su tsira a cikin zamanin nama za su tsiro haka wannan bishiyar ka kayan tsoro na kenan kawai a wannan da zon da allah ha duk na tsallon mun sanya wannan bishiyar ta shi a ce gare su a ita karo domin za su rika faɗa su rika cewa allah rubutu ku shari'a wuta da take kona bishiya fa kai mutum bidu ga kalar tsira da shi suka fi kuma amin ba zai yi ba Allah ta wani kwallo ko muna kwallo na su biya da wannan bishiya din amma duk haka kuma da kuma ya ne da wani ba abun da wannan kwallo suna da kara musu da kuma kuna kwallo suna da musu musu ba kara musu komai illa dum yanan sai da gawa haka ne go sabila wanda take babba inda aka ce Irkalu an naru turi ku shajar din nan فقدروا بذلك إنكار إنكار قدرة الله كما قلنا إنكار يكون على العيش لشيء فعلى مرحبا وإثبات الأجل له لما كان قدر من الأشعاء والاستيلاء لكما ينبلنتي بقول الرسول لفتح من دعا الله صلى الله هو هو نفرة منه وانا قدنا على الغريب عن قدرة الله لقد سنة قدرة على العيش وانده معتمدين على سنة ما تدوغروا على الأمر العادي من الأمر إلنا العادة فوق مع أنه بعد شأن شهد تكلمه في مثل منين ما أدري دوري ينزل يباني في مثل دمامة يزال بعض الجزء من فإنها فإنها تبتلئ الجمرة والحديدة yan al'umma bin nari cewa a wannan da goyi din shi ne ya na amadu yawa yawa nuna na amadu ba wani misalin jimina ce idan jiminar bayan na tattali jamra takan yi haɗe garwashi na wuta wani hadidan muhimma bin nari da ma ƙarfin da aka ona ta tuta sai iya haɗe shi wadda yuri kuwa wannan garwajin ba zai kona ta ba kuma wannan ƙarfin da ta haɗe ma zai kona ta ba eh to ba ka yi mamakin wannan ba zai yi mamakin itace ya tsiro tun jihar nama yauwa wannan mai hanji a sa masa kayan wuta in kana jin garwashin wuta ya wunza zai iya kashe shi to karfin fa kafin ya kafin ya wuni ya kace je ya shi wanda ya hade ya zai zama to to daga shi Allah yadda ya ga man gabe eh wadar komanda ne ko ya kace ita ta zo min min burri manadilun وإذا من انتفقت ألقت في النار ويزول وسطها وتبقى بها جهنم na'am wai idan idan ta tashi wani lokaci a cikin madale manadil ga min tilai mana ne min dilin ma fi ne ko ma kelle irin ƙillayen yawa irin ƙillayen nan da fa'izan fa'izar ta sakat idan ainihin ta ta shafe mana ta tashi alƙarfe nari ta ta jefo wannan abin da daɗe ta zubo shi a ƙasa ta yi zuwa wata uwa sai ya karo da kashinta ya ta ɓabi haliya wannan abin da ta haɗe zai tubo da kashin da yake cikin wannan wani zozon sai ya taho da shi kuma ya bar mata lafiyan da kamar yadda ya da lafiyan da duk zafin da ta haɗe da don da ba su yi mamakin wannan tsuntsun da yake haɗe irin wannan har ya tofar da shi ko ya yi kashinsa bai halaka da shi ba to don haka don itaciya ta haɗe da cikin jahannama a cikin yardan Allah ne da izinin Allah hakan ya faru ha to wani aka jefa cikin da ba yana nan gidan da bai kone ba sannan kuma ba ko daga Allah mai aikata abin da ga dama ne sun bayan ka za mu ja na yabo don haka Allah ya sa mu rayu cikin imani da mugun imani duk abin da aka faɗa annaba suka faɗa mu zan ko mu yadda da shi abin da bayan Allah wani suka faɗa mu yadda da shi sai mu rayu a cikin wannan imani sai mu mutu da imanin mu Allah ba haka ne makaranta fatiha ɗaya salatu imanin goma abin da mutane da annaba mularin sa wani ba da mala ya zama da gidan mu da ya zama da mun salatu da fatiha awa uku wala awa uku iyayen mu